بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu wannan kwanuka masu albarka kwanukan da ubangiji ya fifita su a kan sauran kwanuka Ubangiji shi ya halicci komai, kuma shi yake zaɓin wani abu ya fifita shi a kan wani. Haka a tsarin rayuwar Allah, tsarin sunna Allah take. Allah yana faɗa cikin Al'ur'ani wa rabbuka ya halittu ma ya sha'u wa ya fita. Ubangijinka shi yake halittar abin da ya ga dama, kuma ya zaɓi wani abu ya fifita shi a kan wani. Daga cikin rahmar Allah da yau bayinsa, shi ne ya fifita wasu lokutan sun fi wani lokacin tsada ya fifita wani zamani ya fi wani lokacin amfani daga cikin lokutan da Allah ya zaba ya fifita su shi ne wato kasancewar wa'annan kwanuka suna daga cikin kwanukan da suka fi kowane tsada a cikin wuri na rayuwa ga baki daya a shekara 100 shekara kwana 360 wayannan kwanukan da muke ciki kwanuka goma sun fi kowane wuni tsada a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya rantse da su a cikin alkur'ani yake cewa wal fajri wa layalin ashr Allah ya rantse da lokacin da ake sallah asuba yace na rantse da kwanuka guda goma wanda anan Abdullahi dan Abbas habrul umma da sauran malamai suka ce al'ashir wannan kwanuka su ne kwanukan goman farko na dulhijja wanda a yau dinnan biyar ga watan dulhijja jira na mutana 1,147 wanda yi daidai da 22 ga watan biyar miladiya 2026 za mu tattauna ne da cewa bayanai sun gabata daga wajen manya-manyan malamai kan falalar wa'annan kwanakan masu albarka a wannan majalisi mai albarka majalisin wato jami'ar rahma da yake kan titin maiduguri garin kano wannan kwanaka za mu ji takaitaccen bayani da malamai suka yi wanda ya fito daga bakin manzan allah kafin shi kuma ya fito daga cikin alkur'ani akan wannan kwanuka da falalarsu da kuma mai isa ma kwanukan suka fi tsada a kan suwarkan kwanuka dalilin da zai zama cewa mai isa suka zama wannan kwanukan sun fi sauran kwanuka kuma tsakanin wayannan goma farko na zulhijja da goman ƙarshe na ramadan wanne ya fi wanda malamai sun yi bayani daban-daban a kai abinda malamai suka ce idan aka dubi abinda ya shafi wuni wuni daga alfijir zuwa magarba wannan goma ya fi na ramadan tsada domin allah ya yi magana ne akan kwanuka wuni idan aka dubi falala kuma na dare su kuma goman ƙarshe na ramadan ya fi tsada ya fi daraja saboda kasancewar goman ƙarshe na Ramadan a ciki ake samun lailatul qadr a maganar darare goman ƙarshe na Ramadan ya fi tsada in aka zo batun muni shi kuma goman nan na Dhulhijja ya fi tsada shi wayannan kwanukan mazalla ya nuna cewa sun fi kowane kwanuka na duniya daraja da falala aiki kuma a cikinsu ya fi kowane aiki na alkhairi a cikin wayannan kwanukan don ko kyauta za ka yi a wayannan kwanukan daga nan zuwa ran sallah sadaka za ka yi kyauta karka yi da daddare da rana da safe darajar a nan take duk kyautar da kai ne ya yi ta da safe daga safe kafin dare inda daddare za ka yi kyau ba sa cikin wa'annan kamar yadda a cikin ramadan goma ƙarshe in za ka yi kyauta zakka za ka fitar a'a sada zumunci za ka yi ka yi da daddare shi kuma ya fi tsada don an dace daren na lailatul qadr ne sai a ninka ma lailatul qadr khairun min alf shahr haka ma wannan wannan zalla ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito mana shi hadisi ne yana cikin Tirmidhi asalin hadisin ko daga cikin Sahih Bukhari yake habrul umma Abdullahi dan Abbas yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce ma min ayyam babu wasu a cikin kwanuka babu wani wuni babu wasu kwanuka wuni al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr kai aiki na kwarai Allah ya ji yana son aiki sama da kowane lokaci shi ne a cikin wa'annan kwanuka duk aiki na ƙwarin Allah yana son sa amma ya fi son ku yi shi a wa'annan kwanuka guda goma wa'annan kwanukan in ka yi aikin Allah zai so shi dan Allah ya so aikin da ka yi Allah yana son ka sahabbai da suka ci wannan falalar sai suka ce ya rasulullah kana nufin jihadi ma bai kai darajar wannan aiki na kware a wannan kwanukan ba zala ce jihadi ma ka fita dan yada addinin Allah bai kai darajar mutumin da zai sadaka a wannan kwanukan ba ce wanda zai kamo wanda ya sadaka ya aiki na kwarai a cikin wannan kwanukan sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa ma'ana da abun hawansa ya siyi wa kansa abun hawa ya siyi makamai ya rike kuɗi da zai guziri kuma da ya tafi jihadin aka kashe shi aka kwace kudin to idan akwai wanda zai samu daraja na mai aiki na kwarai a wannan kwanukan sai wannan mutum amma ka je jihadi ka dawo da ranka ko da duki ka ta kare baka kai darajar wanda zai aiki na kwarai a wayannan kwanuka masu albarka ba dan haka akwai wani hadisi kuma na Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin yana cikin sunan na cikin musnad na Imam Ahmad zala ce ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu wasu wunnai da suke da girma na daraja a wajen Allah wala ahabba ilai suka fi soyuwa wajen Allah min al'amal fihinna ay aiki na kware a cikin su min hadhihi al'ashr sama da wannan kwanakan guda goma dan haka sai manzo Allah ya ce fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid saboda ku yawaita yin hailala a cikin wannan kwanakan ku yawaita yin hamdala alhamdulillah a cikin wannan kwanaka ku yawaita yin kabbara ana son ka dinga wancan zikin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ka dinga yawan su a wannan yawan su a cikin ka yawaita su a cikin wannan kwanaka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akwai ruwaya da ta zo ka ƙara da ma wala haula wala quwwata illa billah ka kai zikirai guda biyar wanda dukkaninsu tsada ne a wajen Allah suna da daraja suna da lada to a wannan kwanakin ana son yawan yin su wannan hadisin Imam Ahmad ya kawo shi yana daga cikin abin da yasa wannan kwanakin suke tsada akwai wani wuni guda ɗaya ana ce masa ranar Arafa cikin wannan kwanakin wuni na Arafa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sa kamar yadda nana Aisha matar manzon Allah ta rawaito da gojin manzon Allah hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi na Aisha take cewa manzon Allah ya ce ma min yawmin aktharu min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm babu wani wuni a cikin kwanuka 360 na shekara babu ranar da Allah ya fi yanta mutane daga wuta irin ranar Arafa kun san a kwanukan darare guda goma na Ramadan a diddare Allah yana yanta mutane to wuni guda ɗaya na ranar arba ya share wancan adadin mutanen da Allah yake yantawa a ranar arba a ranar arba guda ɗaya ta ya fi kwanuka goma na ƙarshe na Ramadan da Allah yake yanta mutane saboda haka sai manzala ce wa innahu la yadnu Allah yana matsowa kusa da bayansa, kusowa matsowa irin tasa, shi ya san yadda yake matsowa kusa da bayi wanda suke filin Arab. thumma yubahi bihim almalaika sai Allah ya ce da mala'iku ku zo ku ga ku zo ku ga abin da bayina suke fa yaku sai tambayi mala'iku su ce ce da su ma yuridu ma arada haula wannan da suka huro me suke nema ne wanda suke tare a filin haɗu wannan me suke nema ne sai mala'iku su ce sun baro garinsu ga su nan kace-kace sun yi datti a cikin yunifon guda ɗaya duk abin da suke nema gafarta da yadda ka shi abin da ya fito da su ne sai Allah ya ce da mala'ikunsa ku zama shaida fa inni ushidu na sa ku na kafa ku shaida ku zama cewa anni qad ghafartu lahu duk wanda yake wajen nan na gafarta duk wanda ya zo filin arfa na yafi masa irin karamci na Allah sai bai kyale mu da mu je arfa sai ce ba ma su ba duk wanda ya musu wasiyar sima addu'a shi ma na gafarta to a ranar arfa ba a taɓa ganin mazalaci ba a taɓa ganin ranar da shedan yake kaskanta ba irin ranar yana narkewa inda ka san ka zuba gishiri a cikin ruwa sai ya narke ya matse ya loke ya dinga wani gunci daga mahwadar daga mahudin rana zuwa mahwadar rana haka zai dinga gudu yana ihu ya ce in zamani cir ina batar da su yau kuma ka gafarta musu saboda ya ibi wanda za su raka shi wuta yau kuma da an yafe musu an yafe musu da fada wannan yana ɓata wa babu ranar da ranar da rai shetan yake ɓaci irin ranar arab yana daga cikin abin da ya girmama wannan kwanuka masu albarka shine kasancewar akwai yau ma'ar sannan wanda bai je filin arafa ba sai manzo Allah ya sannanta wa wanda bai je Arafa ba cewa ya azanci rana Arafa saboda abinda hikimar cewa wanda bai je sallah bai je haji yayi yayi azumi ba shine cewa su wa'intan da suke filin Arafa ibada suke kuma Allah ya kalli ibada su ya yadda da ita sanadin haka yace ya yafe musu to kai da kake gida wacce ibada ce za ta haɗe ma wuni gaba ɗaya wunin nan da suke sa yaushe masu arafa suke saiwa daga azhar har zuwa mai faɗuwar rana shi ko mai azumi daga yaushe yake fara daga alfijir har zuwa yaushe to sanda za a yi bajinta ya zama kana cikin ibada baka je filin arafa ba to sanda Allah zai wannan gwangwajewar kai ma ya kalle ka ya ga gashi ibada kake wunin cir kana kwaikwayon an arab kana kwaikwayon mutanen arfa kana cikin ibada ta Allah wadda kai ma wuni zaki ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kamar yadda su ma ba za su bar filin arfa ba sai rana ta faɗi to sai manzo Allah ce ka azumci wannan mutu sahabbai suka ce me za mu samu in mun yi azumin rana arfa manzo Allah ya ce ina kaunar wanda ya azumci ranar arba Allah zai kankare masa zunuban da ya na shekarar da ta wuce shekara mai zuwa ma za a haɗa a kankare masa kaga shekara mai kai ko da ba kai shekarar ba sai a duk kaga ba ka da zunubin shekarar ba ta nemo ba ta gaban gashi an yafe ma kuma ba kai zunubin ba sai sai a ɗaga darajar ka maimakon kankarar zunubi sai ya zama an yi upgrading ɗin aljannar ka in kana cikin yan hs in kana cikin daraja ta tamanin sai a daga ka sama ka tafi aljanna a ai ɗari ƙasa ne ai ta aljanna ai daga ɗarin ta fara ita ce ƙarama ai nan bawan shi ne kama a aji ne a baka rahoto ka ta ce kayi na ɗari kai munna a ta ma haka aljanna take na ɗarin a ƙasa yake na ɗaya shi ne can ƙoluwa haka ita ake upgrading ita ga kana ta tamanin aka ce ka koma ta saba'in to kayi gaba an gane aka ce ka koma ta hamsin ka ƙara gaba gidajen ɗari ba su kai irin na casa'in ba kun gane layout ɗin da yake aljannar ɗari bai kai masu kun gane ai to haka haka wasu ‘yan low cost ne to kakka zama ɗan low cost ka zama ɗan GRA can Allah ya sa ma a can sama to haka aljanna haka ke sama ake yi to mazala ce duk wanda ya yi wannan za a kankare ma zunubin shekara sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ribata mu da murjihaji duk wanda ka sani ya tafi yi masa waya kafin rana arfa ya Allah in ka je arfa addu'a da kake na arfa ka sa na ciki mun ga hadisi manzo Allah ce wanda yayi musu wasiya na cewa su yi masa addu'a shi ma na yafi masa hadan ba kai wasiyar ba ba kai sai wanda yayi wasiya in ka san wani ya tafi abokinka dan uwa ka gaya masa da Allah ranar arfa ina son kai mun addu'a ka faɗa ranar arfa ba kai mun addu'a ba kawai kai ne yake wa ɗakin Allah ya ma ba ka gaya masa na ranar arfa ka gaya masa cewa kai mun addu'a ranar arfa an gane sannan yana daga cikin abin da ake so ka kula da shi ranar arafa yawan addu'a manzo Allah ya ce a cikin shekara guda addu'ar da tafi kowace tsada tafi daraja Allah ya fi amsa ta ce cikin ranar arafa manzo Allah ya ce khairu du'a du'a yawm arafa addu'ar da tafi kowace alkhairi da amsawa da daraja da tsada ita ce ranar arafa sai manzo Allah kuma bai kyale mu haka ba sallallahu alaihi wasallam sai ya kaya mana ma addu'a yace wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli addu'a da nabi ni wadda ne da annabawan da suka zo kafin ni a ranar arba abinda nake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tunda annabi yawo kan abin hawansa rana arfa ya kalla alkibla ita yake ta ya daga hannunsa la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan zaka ce zikiri ne eh zikiri ne amma a kunshe yake da addu'a bukatarka abinda zaka dinga ka dinga kallo me kake cewa la ilaha illallah kai tawassali da tauhidi cewa wanda kake gabansa kake wannan azumi kake wannan daga hannun dan shi shine Allah guda daya wahdahu ce kai kaɗai nake wa wannan na sharika lahu ban haɗa ka da kowa ba a wannan bautar da nake da addu'a da nake lahul mulku duk dan wani abu da ka sani a duniya da lahira na kai ka mallaki komai daga ciki sai ka hararo bukatarka a gane hararo bukatarka aiki kake nema har aikin da nake nema na kai a gida kake so har gidan da nake so in mallaka haka a'a jari kake so kudin nan da nake so ka bani jari shi ma naka lahul mulku kenan komai naka ne wa lahul hamd ban kuma manta ba Allah ina gode ma dan ka bani lafiya yanzu gashi ka bani dama ina roƙonka godiya ta tabbata gare ka dan ka bani abincin da naci an na samu karfi gashi ina gaban ka ina roƙonka ma'ana ina gode ma akan duk ni'imomin da kai ban raina ba ba raina ne abin da ke mun ba kun gane duk sanda za ka yi zikiri in ka dinga duba wannan ka hada da bukatarka sai ka ce wa huwa ala kulli shay Allah za ka iya ba abin da nake roƙonka na jarin nan za ka iya bayan don wanda ka bawa ba ɗaninka ba ne ba ɗanka ba ne iri na ne bawa ni ma kuma bawa ne kuma ni na zo ma ban je na roƙi wani kai nake roƙa kuma za ka iya bani. Kun gani? Idan ka yana wannan a zikiri, karka ce komai, ma'ana, sanda kake zikirin, wa'yannan ma'anonin za ka ɗauka a kan ma'anar zikirin da kake. Ka gane fasarar, ka gane duk da ka karanto la ilaha illallah jaddada imani, wahdahu la sharika lahu ka bar shirka, ba kai ba shirka. Lahul mulku. ka ce abin da nake nema na kare da mun Allah wala kun hamdu ba raina wa ne ka yi min da ko ala kulli shay kadi zaka iya zaka iya ba abin da ya gagare ka kuncin da nake ciki zaka iya warware shi fatar da nake ciki zaka iya fitar da ni tsoron da nake ciki zaka iya aminta da dan ba abin da ya gagare shi yabo kake da kirari da jinjina da nika al'amari zuwa gare shi shi sa annabi haka kawai shi abin da kawai ya daga hannunsa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir tun daga azhar sai da rana ta fadi ya sauke hannunsa so haka kai da kake gida kana azumin ranar arafa ka samu ko da kasuwa zaka je ko zaka je wajen aiki ka samu da ka taso la'asar a lokacin ba rana ba ta faɗi ba a filin arab daga ƙarfe ka bar komai ka zauna kawai ne ta yi wa Allah wannan kirar ranar Saudiya ta faɗi a filin arfa kana masallaci ko kana cikin ɗakinka ko kana wanda inda ka kago mai kanka kana ta gaya wa Allah wannan da an tashi wancan bajet ɗin za ka shiga domin abin da Allah ya ce me suke nema ka ce sun zo ne suna neman afuwarka da yadda ka su tuku zama shaida na ya fi babu maganar da Allah zai yi warware in ka ga Allah ya yi magana ya warware ta azaba ya yi ya yi sai ya fasa wannan kuma karanci amma kyauta ya ce ya fasa ba Allah ba Allah ya fi ƙarfin haka mutumin kirki ma a cikin mu a mutane in yi alƙawari ba ya fasa ko an bata masa to yaya ubangiji rabbul izzati wal kamal shi da yake la yukhlifu mi'ad kuma kana cewa subhanallah ma'ana duk wani abu na kasawa ba ka cikin sai Allah shine subhanallah duk abin da yake kaskanci ne kasawa ne ba ba su faka ba warware alƙawari kasawa ce kawai kasawa kasawa ce kuma ka ce subhanallah Allah ba ka haka sai ka yi amfani da wannan dama da yamma ka haƙura duk abin da za ka samu ka bari daga ƙarfe biyu idan kana da dabara ma kai zaman ka a masallaci tun daga yin azhar amma ba azhar din kai ba in ma ukun ce ka zo ka zauna da ka zauna masallaci kana zikiri ne kake jira kuma ayi nan gaba sallah sawaka akwai mala'ika akan kai yana ta cewa Allah ka gafarta masa Allah kai masa rahama a ta rubuta ma ladan sallah kuma ta la'asar idan aka yi la'asar ka ci gaba da zama ga azumi a bakinka ga zikiri a bakinka ga shi kana ɗakin Allah ga mala'ika sai a kanka yana cewa Allah ka gafarta musu Allah ka yi masa rahama Allah ka gafarta musu Allah ka yi masa rahama sai kuma kana ta zabgawa kana ta yi kai ta yi karka ƙosa karka manta kuma yana daga cikin abin da yake sa amsa ma addu'a ka tuno da wani abokinka ko ɗan uwanka yana cikin wata matsala ka tuno shi bai sani ba taimaka a cikin addu'ar karka manta shi wani jarinsa ya kare ana Allah ɗora shi Allah wani cinikinsa ya tsaya Allah kawo masa ciniki Allah wani ya sami matsala ba shi da lafiya ba shi lafiya wani yana son kaza ya Allah ka sani Allah wani yana cikin matsala bai sani ba wannan Allah ya fi jin daɗi ya saurin ya baka naka ya saurin ya baka naka yi kuma wancan ana gane rana arafa karmi sakaciya bayan Allah rana ce da ba sani ba sa ga azumi a gabatinka ga alkawarin Allah da falala ne yawa saboda ka mu yi amfani da wannan lokaci ko yana daga cikin abin da ya sa wannan kwanaka su kai tsada ke yau ma'ar ab rana ce mai alkhairi malam dole mu gode wa Allah wallahi Allah baya sai ya saka wuta Allah ya ce ma ya fa'adu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ya ce me me zan tare da shi muku azab an dai za ku dinga gode mun ku imani dai ni ne Allah shi abin da yake so kai da shi ne mun yadda kai ne Allah ba kuma wani ba kai ba ba wanda zai mana sai kai a kalle mu Allah Allah ga mu muna nan mutanen kare wajen ka muke nema kai kadai saboda ka Allah ka ba mu dacewa yana daga cikin abin da ya sa wayannan kwanukan suke tsada shi ne yawun nahar ranar sallah an sa mata yawun nahar ne saboda a wunan ne ake zubar da jini na dabbobi a ranar mazala sallallahu yana cewa cikin hadisi ingantacce mazala ce a'zamul ayyam inda Allah yawmun nahar wa yutimma yawmul qarn a cikin kwanukan nan su na duniya babu wunin da Allah yake son a zubar da jini a cikinsa amma ba na dabbobi irin ranar sallah Allah ya ce kana yanka dabbarka kafin jinin ya ɗaga a ƙasa sai Allah ya ji daɗi a ranar an fi son telayya duk da cewa an baka dama kai ranar sallah ɗaya da sallah biyu da sallah uku da sallah amma ranar da layya ta fi tsada ita ce ranar farko zalla ce wurin da ya fi kone shi ne ranar yanka sannan sai ranar cin kai da kafa washe gari kenan washe gari ɗaya ga sallah shi ne yawmul qarn ko yawmul ru'us da annabi ya sa masa wannan suna to ka ranar sallah tana daga cikin abubuwan da ake so kai da baka je aikin haji ba sai aka ce ka yi layya wanda ya je aikin haji a wunan tun da jini ake sa a zubar sai shi kuma aka ce ya yi hadaya su can sunan nasu hadaya an gane kuma namu sunansa ne layya abha can kuma alhadi an gane ko hadiyan baligar ka'baci haka Allah ya ce a je a yi hadaya a can domin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa da ya san amfanin ranar sai da annabi ya so kira kuma guda ɗari guda sittin da uku da hannunsa sannan talatin da bakwai ya ce sai na bi ya tahasa su raƙuma ba ba raguna raƙuma kusa dai raƙuma ɗaya ya gura goma to har sai da ya guda ɗaya kuma ya ce duk arba talaka annabi ya ce da guda ɗarin nan kai ali lam abi dalib eh guda ɗarin nan kowanne hanyar ko nama a cikin wannan ka ɗauko bargo a can ka ɗauko kayan ciki a can ka ɗauko hannu guda ɗarin dai sai aka da annabi ya ce a zuba su a cikin yaya kowanne sai da aka ciro guda dan wani abu nama a cikinsa aka zuba a tukunya aka dafa annabi ya sha roman mutane aka ce kowa ya ci ragowar ɗanyen aka saboda haka ake so kai baka filin can muzala filin mina a nan ya yanka ya ce na harku hahuna wa minan kulla hamun har ga inda na yanka nawa filin mina duk za ka iya yanka wasu tamattu'i kai kirani kai ifradi akai mai tamattu'i da kirani dama akwai hadiya a shi ko mai ifradi zai iya yin hadiya amma ta sunna ba ta wajibi ba to ba ka filin hajji sai aka ce to kai kuma nan kai hadiya a kai layya layyan nan sabai suka ce me hikimar yinta zalai ce neman kusanci da Allah ne kuma raya sunnar babanku annabi Ibrahim ne faru annabi Ibrahim lokacin da ya zo maka bayan sun gina ɗakin Allah da shi da ɗansa annabi Ismail sai annabi Ibrahim ya yi mafarki cewa gashi yana yanka ɗansa mafarkin annabawa kuma wahayi ne ma'ana Allah ne ma wahayi je ka yanka nan ya ce ɗana na yi mafarki ina yanka ka ya kake gani shi ma da yake annabi ne ya ce ya aba tafi almatu umar baba a yi abin da ai umar da ka ake ka yanka ka zartar sai ta ji duni insha Allah min sabiri za ka same ni ya haƙuri in Allah ya zan jure ce falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا lokacin da ya kama shi ya tafi zai yanka a nan ne kan hanya sai shaitan ya zo kai daga yin mafarki za ka ce ba gaskiya ba ne annabi ibrahim ya ɗauki tsakon kuɗi ya jefe shi wajen jifa na farko sun yi gaba sai ya sake shawo kansa ya ce shaitan ne ya ma wannan wahayin fa da kaza kaza sake jifa da ya gaba zai samu kan annabi Ibrahim ba can gaba sai tare ya annabi Ismail ya ce kai ba fa umartar sa aka yi ba wani mafarki shi ma ya ɗauki tsokon kwani ya jefe shi shi ne sunna jifa guda uku kun gane ya je can kuma ya kwantar da shi zai yanka sai da ya kwantar ya cire kuka wata ruwayan ma har ya ɗora makogarin sai Allah ya kirawo shi an sa a sama ya ji kira cewa kad saddaqta bunya ka gaskata mafarkin da kai wannan babbar jaraba ce a ce ɗanka ka yanka shi da hannunka shi kuma ya yi haƙuri Allah ya ce wa fada yana hu da zubhin azim sai muka fanshi annabi Ismail muka kawo rago kundume ne ka ba ka ba a son ka yi da ka guzuru Allah cewa ya yi da zubhin azim gundume man rago muka kwanci ɗan da shi. Sauran da sai ya zo sai yanka shi sai manzala ce ta ku raya wannan sallar. Raya wannan sallar ita ce lalle da muke. Karai karago, ƙatu, mai mai. Shi kenan sai sabai suka ce to idan muka yi layyan me za mu samu. Manzala ce duk gashi ɗaya na rago za a baka lada ɗaya. ka duba rago gashi da wani yaki Mala- yara suna malala gashin tunki yago ba a biki suka ce idan kuma ba gashi ba ne sof ne ba akwai wani mai santsi a irin dabbobinsu za a ce shi ma sof duk sun ke ɗaya za a baka na ɗaya idan ka yanka sa ka yanka rago biyu yaya kaga silin da yawa za a baka haka za a baka saboda haka yana daga cikin abin da ya kawo falalar wa'annan kwanuka shine wato yawmun nahar wuni da ake na layya ya kawo wato alkhairi mai yawa ana yin layya ya bayan Allah ranar sallah bayan an sauko daga masallacin idi ba wai kafin a tafi idi masallacin duk wanda yake abin layyarsa kafin idi wannan kawai balangu ya gasa wa iyalinsa amma idan bayan idi ne bayan liman ya sauko daga masallaci ya yanka to sanan kuma dan ana samun wanda ba sa zama su saura gudu ba kawai sai su zo su yi layya in dai liman sai ka bari liman ya gama liman ya yi sallah ya gama hukuba idan yana cikin masu yankawa a masallaci ya yanka idan sai ya dawo gidansa amma tun da ya yi sallah ya hukuba shi amma ka taho da wuri ka zo ka yanka kafin liman ba a so zalla ya ce in an yi sallah sannan ne saboda ka ka yi haƙuri mutane da yawa sun ɗauka saurara hudu ba ta ranar idi ba wajibi ba ne wajibi yadda ta ji sallar juma'a take wasu suna ganin ai tunda an yi riga an yi sallah ba zai tafi sa ba dole bane sai ka tsaya ka ji hudu ba ko ba ka jin larabci haka za ka saurara a gama sannan ka wuce domin alkhairin da yake sauka akwai wanda ake cewa khitamu misk sai an gama komai sannan za su zo da shi ba ka nan kai tafiyar ka ba kai a ciki za ka dinga daurawa a daurewa a saurari khutba liman ya gama abin da yake yana daga cikin abin da yake wato sa wannan kwanukan su zama masu tsada shi ne aikin hajji ba a aikin hajji sai a wannan kwanuka alhajju ashuru ma'lumat Allah ya ce shi hajji wasu watanni ne sanannu fa man farada fihin alhajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تمنوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله يجعل ليس عليكم جناح an tabtagu fadlan min rabbikum Allah subhanahu wataala ya wajabta aikin haji a wannan kwanakan wannan kwanakan ana fara aikin haji duk wannan abin da yanzu aka fi ba fara aikin rana aikin hajin za a fara ta ne da ranar takwas ga wata wanda yau muna biyar ga wata sauran kwana nawa kenan uku za a fara aikin haji wanda kwana uku din nan shine ranar takwas ga wata zai zama shine yawmut tarwiyah ranar da ake ɗiban ruwa a guzurinsa a tafi filin mina yanzu kuma akwai ruwan harshe amma har yanzu sunan yana bin sa yau mutarwiya can za a zauna a kwana sannan washe gari shine rana arafa annabi ya ce alhajju arafa duk abin nan da ake tsayo filin arfa ita ce ake hajji wanda ya samu hajji ya tsaya a filin arfa wani bangare na rana da wani bangare na dare ya samu aikin hajji an fahimci maganar don haka aikin hajji yana daga cikin abin da ya kara wa wa'annan kwanukan daraja daga ciki Allah ya sa masa yawmul hajji al-akbar shine ranar sallah ranar da ake layya sunansa yawmul hajji al-akbar me yasa aka sa masa yawmul hajji al-akbar ranar annabi ya kalli mutane ranar sallah yace wata rana ce yau suka ce yawmun nahar sai manzo Allah ya ce to shine yawmul hajji al-akbar wanda Allah yake faɗa domin ayyukan hajji ga baki ɗaya wannan ranar ranar sallah ayyuka biyar ne yake ayyukan hajji kisa aka ce ranar hajji babba a ranar za a yi jifa jiya daman kun kwanan arafa kun tsaya a arafa da daddaren kun kwana a musdalifa yau shi kuma ga shi jifa bayan jifa za a yi aski bayan jifa bayan aski za a yi hadaya bayan hadaya za a je a yi tsawafin ifada bayan tsawafin ifada za a je a yi sa'ayi na aikin hajji ayyuka biyar a rana ɗaya ake yi amma duk rago kwanukan komai a ranar abu daidai ake amma yau ran sallah shi sa Allah ya sa masa yawmul hajji da duk a cikin wayannan kwanukan suke a cikin wayannan kwanukan suke sannan in an gama ranar sallah kun ga kwanuka goma sun gare to amma akwai rago kwanuka kuma guda uku wanda Allah ya ce ukurullah fi ayyami a'idatin ku dinga yawan ambatan Allah a wayannan kwanuka kirgagaggu Imam Shafi a cikin al'um littafinsa babba yake cewa wannan al'ayyamun ma'adudat su ne ayyamun tashri su ne kwanuka guda uku na bayan ranar sallah ɗaya da sallah biyu da sallah uku da sallah ya ce to a cikin surat alhaji kuma Allah ya ce fi ayyamin ma'lumatin su kuma al'ayyamun ma'lumat su ne wa'annan al'ashirin kwana goma ɗin nan da muke ciki haka imam shafi ya kawo a cikin al'um kuma yadda su ma sabdullahi na abbas abin da habar al'umma abin da ya cike to haka ana son wa'annan zikiran shi sa aka tun daga ranar alfijir na ranar arafa da shi raya arafa ran laraba tun daga alfijir ake son karin da kabarbai a bayan salloli na farilla bayan la'ilaha illallah ku sallar farilla kuma kana gamawa za ka yi Allahu Akbar Allahu Akbar la'ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar lillahi alhamd idan kai alfish idan kai sallar azhar lakin in kai la'asar in kai magarba in kai isha a malikiya ne aka ce sai ranar sallah amma malamai na sauran mazhabobi abinda suka ce tun daga ranar arafa ake fara wannan zikirai na bayan sallar farilla amma ce sai ka je an dawo daga idi daga azhar ta ranar sallah wanda shi dim nan muka sani an fahimci magana abinda aka fi kenan amma ragowar malamai sun ce tun daga alfijir na ranar arfaƙi wa'annan sunansa al'adkar al-muƙayyada zikirai ne da aka yi musu lokaci bayan sallafar da ake son ka yi shi bayan an sauko daga idi za ka dinga yi kabarbari kuma da aka ce a yi da wannan zikirin tun daga ɗaya ga wata har yau ɗin nan da muke biyar ga wata gobe ji gata ranar arafa ka keɓance ta da abu na musamman so haka zikiran nan Allahu akbar Allahu akbar Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito mana cewa manzon Allah haka yake yin su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd amma akwai wata ruwaya da ta zo ta yi kabbar guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd amma riwayar Abdullahi dan Mas'ud ta fi karfi tafi inganci ita barbari biyu ya rawaito mana manzo Allah yana yi cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd wannan ana yin su tun daga ɗaya ga wata har zuwa yanzu sannan idan aka yi sallah daga bayan azza za ka yi da azar magariba isha ranar sallah ɗaya ga sallah ma biyu ga sallah ma uku ga sallah ma haka bayan uku ga sallah shikenan an ɗauke ma wannan wato abu da aka kayyade kan shi yana daga cikin abubuwan da ake so a wannan kwanukan ayi shi ne mun magana akan layya duk wanda yake da damar da zai laye annabi ya ce sunna ce da za ka raya ta Allah Ibrahim wanda a ciki akwai maganganu masu yawa na malamai akan zancen wato wannan wannan al'amari ita wato layya wato sunna ce wajiba kan gidan kowane gida sunna ce wajiba maka ce sunna wajiba kamar wutiri ne kusan ya zama wajibi ne sunna wajiba ga wanda yake da ba sai kana da aure ba samarinmu suna zuwa suna harkokinsu amma bai aure ba zai lage ba bai aure ba kuma ba zai zakka ba ana samun yara kaga mutum ya ji ya so waya ta wajen dubu ɗari biyar amma kuma zai siya ragon dubu ɗari biyu ce zai yanka sai dai ya makale a na gidansu wannan kana bawa kanka kana zubawa da kanka wato lada ne mai yawa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana yake fasalli da rabbika walhaq ka je ke sallah ta idi dan neman yarda ubangijinka kuma ka yanka abin layyaka kaga nan layyaka zo a wani wajen kuma Allah yana cewa mun inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt umartaka ake so da yin layya ya bayan Allah ba zabi bane wani abu ne mai kyau hadisi ya tabbata a cikin wato sahih bukhari da muslim manzo Allah yana cewa man kana dhabaha qabla as-salat fal'i kaga nan sai yake wannan bai nuna mana cewa lalle za a yi layya har ma yace idan ka yanka kafin sallar idi sai ka maimaita kana gaggawa ka yanka layya ka kai bari ka fara yi kafin ka tafi sallar idi manzo Allah yake su wajibi sai ka maimaita wannan layyar ba ce ba Abu Ayyub al-Ansari yake cewa mun kasance a lokacin manzon Allah sallallahu mutum yana samun akuya guda daya damansa kenan sai ya yanka ta da shi da iyalinsa wannan ya halatta kana da rago guda ɗaya Allah ya hore ma da kai da matarka da ƴaƴanka guda goma duk kun shiga an fahimci magana ya halatta ce shi shi kadai ya yanka guda ɗaya da shi da iyalinsa yana daga cikin falalatta hadisin da ya tabbata wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waye ibn majah da tirmizi hadisi ne ga mai kyau manzala yake cewa ma amila ibn adam yawman nahr amalan ahabbu ila allah min iraqati jam babu wani aiki a ranar sallah da dan adam zai yi wanda Allah ya fi so sama da ya zubar da jinin dabba ya yanka manzala yace wa inna halata ati yawm alqiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha dabbar da kayanka za ta taso ranar alkiyama za ta taso ranar alkiyama da kahonta da kofatanta da kayanka da kayanka ba ka cire kahon ba an cire za ta dawo ga ga kahon nata ga kofatanta tana tattakawa da gashinta a jikinta wa inna ad-dama la yaqau min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa ala al-ard lokacin da zaka yanka kafin jinin ya zuba ƙasa sai Allah ya ji daɗin aikin sama da kafin jinin ma ya zuba ƙasa kana yanka jinin kafin ya zuba sai Allah ya ji daɗin abin da kai Allah sai Allah ya karɓi ibadarka sai manzala ce wa tsibu bi hanasa ku yi layya da san zu ma'ana da san ranku karka ce ba dan yara ba a'a ni ba dan yara ba ma ba zan yi ba ka watsar da ladan manzo Allah ya ce ka yi ta kana jin daɗi a ranka don Allah da yara ba yara ka yi ka yi aure ba ka yi ba ka yi wani hadisi na ibn maja ya kawo shi manzo Allah sallallahu yana cewa sahabbai da suka tambaye shi ma hadhihi al-adahi lai yadda muke me yasa muke yi manzo Allah ya ce sunnatu abikum ibrahim na ga muku da mu sunnar babanku ce annabi ibrahim suka ce to ladan me za mu samu Allah ce duk gashi ne za a ba ku lada guda ɗaya hadisi ne ibn majah shi ma ya kawo shi yana daga cikin hikimar yin layya shine neman kusanci da Allah Allah ya ce wato kamar yadda na faɗa ayat wa salli li rabbika wanhar manzo Allah sallallahu ya ce rayar sunnar baban annabi Ibrahim domin Allah da ya masa wahayi kamar yadda muka magana cewa yayin kadansa sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim yana daga cikin hikimar yin layya shine a yalwata wa iyali ranar idi yawa an dade ba a hadu ba sun dade ba su ci nama ba yau ga kayan karago guda su kutum ka sa an fede ka miƙa musu ka fice waka kai abin da kuka dama ka ga yara ana ta tsalle da yan wukan yaro ɗan abin nan ya ɗauko ta babarsa wai zai fince a gaban kawai ake fince wai baka sani ba ce a yankan man na tsire zai gasa tsire ko zai balanku yana cikin abu da ya gayyato abokansa su haɗu su ce a siyo musu tsinke irin na na menene na tsire a siyo musu kuli-kuli ka gasa na ta murna wannan murnar Allah yake so ki sa farin ciki a cikin iyalin wannan kadai idan Allah ya karba ka sha in Allah ya karba ka ga iyalin da yaran da matan ana cikin fata-fata ana cikin wani jin daɗi kuma a ci nama a ji daɗi an gane ya gina jiki kuma za ku ji cewa naman naman layya ba irin da sauran naman da kake siya a kasuwa ba ba daɗin su ɗaya ba saboda albarkar da Allah yake sa masa kuma ga shi ragon da inda kake zuwa an awaki a can ka siyo wanda kake siyo nan biya na kullum kullum in ka siyo shi a ce ba yana zaune a gira kurji in aka kawo na sallah aka soyar ma wannan aka soyo ma za ka ji ba daɗin su ɗaya wannan kana yi ne don abincin yau da kullum wannan kuma ka ce na yi don Allah ka ci kuma ka samu lada kuma ka ji daɗi kuma ka sai Allah ya sa masa wata albarka domin da farkon da musulunci ya zo aka wajabta layya to sai manzo Allah ya ce kada wani da ya yi layya a gidansa kada ya bari naman sai wuce kwana uku kayan ka sa da rago biyu kuma ce kada ya wuce kwana uku me ake so ka yi kenan rabar sannan musulunci ba ba yalwa saboda ka kayan ka sa da shanu da raguna uku kuma annabi ya ce ahir da ya halatta wani a cikinku ya ajiye naman layyarsa ya wuce kwana uku ba kaga dole ka ba kaga ka wancan ka bashi wancan ka bashi da a cinya kwana uku kaga kowa ya ci daɗi ya an gane da musulunci ya sami yalwa aka samu haba-haba kowa yana da wadata sai maza Allah ya ce daga wannan shekarar wancan doka da aka samu ɗauke kuna da damar da za ku ci naman layyanku ku sadaka ku kyauta ku yi maguziri ku aji ku busar da shi ku aji su a wancan lokacin busar da shi suke kilishi suke sa annabi kilishi suke alqadi kenan a sanya shi a rana bushe a ajiye shi ana ɗaukowa wani lokaci shi da kilishi ai ko yawwa sai annabi ya ce ku yi ku guziri ku ajiye shi kaga an saki waccan doka to haka za ka ajiye naman sallar hayye shekara ba matsala inda zai kai shekara da yana daga cikin hikima shi ne a yalwata iyali sannan yana daga cikin hikimar yi shi ne a gode wa Allah a kan abin da Allah ya ba ku na namun dabbobi yana an gane ku to da wanne ake yin layya da dabbobi kala samaniyata azwaj min al-dhani ithnayn wa min al-ma'd ithnayn can ma yace wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn ana yi ne da dabbobi kala takwas raƙumi da matarsa raguwa ke rago da sa da saniya da rago da tinkiya da akuya da bunsuru kaga ta kuskiya wayannan da su ake layya ba a layi da wani abu ba su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kananan dabbobi wanda yake kamar ita akuya manzo Allah yace wanda za ta isa ai layya da ita ce ita ce wanda ta shekara da akalla ta shekara da ta yi ƙarfi an gane ko almusinna kenan da ita da sa shi ma musinnin ake so shine wanda ya gama shekara biyu ya kosa kenan rakumi ko sai ya yi shekara hudu ya gama ya shiga tafiya wa'annan su ne za a yi laye da su amma a fari tunkiya da rago zalla ce ko bai kai wancan ba aljaza wanda dai bayan sa ya karfi shi dan wata shida ma za ka iya laye da shi sannan mazala ce ya kamata kuma ka kula da lafiyarsu mazala sai sallame ce a cikin dabbobi da za a yi laye da su akwai guda masu siffa guda hudu ba za a yi laye da su ba annabi ce la tabbahu illa musinnatan an gane ku a mazala yake faɗa a cikin hadisi yake cewa arba'u la tajuzu fil abah sun fi nau'o'i guda hudu ba za a yi laye da su ba na farko al'aura albayyun awarwa wanda take da ido daya garin yaya garin yaya idanun idan ta daya ya tsiyaye a bayyana ko yana gani ba za a yi da yadda ita don Allah baya son kuma Allah fa za ka bawa me zai da wani ido daya je ka siyo mai kyau sannan sai manzo Allah ce ta biyu wal marifa al bayyin maraduha wato dabbar da ba ta da lafiya rashin lafiyan a bayyane ga tana tana ta gudawa duk ta ba tana tafiya ba abin wanda mara lafiya da an zata zala ce kar a yi layya da mara lafiya ta uku al'arja wadda take tisgirawa wadda ta gurgunce mota ta bige ta kai ta kafa ta warke ta karye amma ta warke amma tana dingishi wanda dingishin da ya bayyana ga shi na dingishi take to ba za a yi layya da Allah baya san wannan sannan sai ta hudu shine wadda take wato ingantamanniya ba bargo ka buzuru ko me kuke ce mata ne ɗaya eh wadda ake cewa karka bani juya ba juya ba ake ce mata ne kuzuma kuzuma ta dade ba wani abu kirki in ka kasa wato itacen dubu ɗaya ma ba zai dafa ta ba ta wuta saboda ba komai a jikinta ta gama tashi daga aiki to wa'annan guda hudun manzo Allah ya ce ba za su yi dayya ba to haka in ka tashi ka je ka siyi mai kyau to wanne ya fi ana aisha Allah ya da ita ta rawaito mana hadisi take cewa an ka annabi ya siyo ragon da zai laye da shi ta ce bari kwat amma kafarsa inda yake takawa can ƙasan kafar wajen idan sau baƙi ne ta ce wajen gwiwoyin baƙaƙe ne wajen idan kewayen idan baƙi ne fari ne ragon amma yana da kewayen baƙi a ido da gwiwarsa da ƙafafuwansa irinsa aka kawo ta ce amlahai raguna guda biyu amlahai masu mai kiwatattu su haka aka kawo annabi shi maza la kalli na na aisha yake cewa kawo min wuka amma ki samu dutse ki wasa wukar na na aisha haka aka kawo mata a ta kawo ma annabi wukar wasasshiya saboda maza la ce duk wanda zai yanka ya kyautata mun yanka ya kyautata karka zo ka sa guda a kafa ma zala da yazo sai kwantar da dabbar a hannunta na hagu haka ake son a kwantar da dabba a hannunta na hagu a barinta na hagu annabi ya sa gabasa mai albarka akan wuyanta kun gane in an kwantar sai a sa wuya sa kafa ka wannan ta dama sai ka dora an kwantar da shi haka sai ka dora kafa ka a daidai ba wadannan na zaka yi ji ciwo ba fa ka dan dora da inda dai zai zama cewa haka kai koyi sunan manzala an gane sai ka sa kafarka ta dama haka annabi ya sa kafarsa ta dama akan wuyar dabbar sannan sai ya dauki wato wukar sai ya sa makogara makogaron yace bismillah kuma ana son ka fuskantar da shi alƙibla an gane malamai suka zo akwai riwaya da ta zo cewa lokacin da ka kwantar da shi ka fuskanta ka ce wajjatu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم في سورة الأنعام بك هدتي بينزك هدتي كافك إلي haka ake so lokacin da za a fuskantar da ita alƙibar haka sai ka dora ka ce bismillah Allahu akbar dan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar sullahi alayhi kar ku ci naman da ba a faɗi sunan Allah ba lokacin da za a yanka shi so haka annabi sai ce bismillah Allahu akbar Allahu hadha minka wa laka Allahumma hadha anni wa an ahli baiti abinda annabi ya ce Allahumma hadha laka wa mink Allah wannan dabbar kai ka bani kuma dan kai zan yanka ta Allah ina yanka ta da ni wannan guda ne ni da iyali a ga matan annabi nawa tara da shi yanka musu rago guda da sannan ɗaya ragon ko sai ce ya ubangiji kuma wannan zan yanka shi ne ga duk wani musulmi a cikin al'ummata wanda bai samu damar layya ba a ba shi wannan ladan layya so haka wanda ba shi da kuɗi ba shi da dama karkata da hankalinka annabi ya shigar da kai cikin ladan layya annabi ya yanka maka rago amma ban ba ka da shi ba wai ka kunci kudinka ba in ba ka da shi Allah ya san ba ka da shi sai ka shiga ciki idan bana kayanka bara kayanka bana ba ka da shi kana ci a bara ba ka yanka ba kana ciki bana sai kana da shi sai ka yanka duk sanda ka zo layyar ta zo ba ka da shi to ka shiga cikin na annabi wannan guda ɗayan har alkiyama ba ba na wannan zamanin ba ne har mu duk yanzu duk wanda bai samu dama ba haka ake so ka yi sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wato lokacin yankan nan da safe ne bayan an sauko daga masallaci an ga masallar idi an dawo gida to sannan za ka yanka ana son kuma wato mutum ya yanka da kansa idan matarka tana da akuyarta ragonta ta zo ta yanka da kanta sai dai dai tsoro za ta kuma in ba za ta iya ba ya halatta ka wakilta kamar yadda manzo Allah ya wakilta sai na Ali ya yanka ragowar guda 37 so haka ya halatta wato wakilta matarka ba za ta yi yanka ba sai ka yanka ana samun gidan da za ka su ga na mai gida ga na matarsa ga na yayansa iya halatta za ka yi haɗa kuma ku ce gaba ɗayan guda uku rago uku ne da sa ka yanka san Allahumma hadha anni wa an baiti Allahumma hadha anni wa an guda hudu Allah ni da iyali ni da iyali ni za ka yi wani rubutu katon sannawa ne Allah ragon na matata ce ragunan guda biyu na yayana duk an fahimci magana za ku iya haduwa kuma gaba ke da ya halatta za ku iya haduwa da kai ku samari da ba ku da aure ko masu gidaje rago yanzu ya tsada lokaci ya yi dubu ɗari biyu ɗari biyu da wani abu to sai a gasa na dubu ɗari takwas ko kuma kuka ce za ku siya ɗari biyu biyu biyu kaga uku bakwai miliyan ɗaya da ɗari ga sa kuma dubu ɗari takwas ba an samu ragi ba sai ku iya haɗuwa uku bakwai ku siyi rago sa ko ku siyi rago ya halatta wani amma rago ɗaya ba a haɗuwa rago ba da sa da raguni za ku yi haɗu sannan annabi sallallahu ya ce idan kun yanka a raba shi ana kai naman kai abu uku da shi ka ba da wani sadaka wani ka ba da shi kyauta wani kuma ku ci ba wai ana nufin ka raba naman da ya uku ba ba ma'ana kai abubuwa uku da shi wani sadaka za ka ba shi ba ka san shi ba miskinai wani kuma makocinka ne kaga wannan ba sadaka ba kyauta za ka ba shi sannan kuma ku soya ku dafa ku ci a gida in ka ga dama kaka ba kowa ka cinye na yake ta yi in ka ga dama kaka kai tsoka ɗaya gida ka baya sadaka rabar a kuma ya yi amma annabi ga yadda ya ce a ana gane ma saboda ana son kuma wato ci mazala ya ce kar ku ba wa mahaucin da yake muku fiɗa ladan aikinsa daga cikin naman layya ka san wani sai yanka ya bela dan ka to kai dauki fata kawai ka to bi halatta ba za ka bashi fata a matsayin ladan aikin da yake zan la ci ku biya shi kudin sa in za ku bashi naman sai ku bashi sadaka ko kyauta an gane sannan ana son wanda dinye niye yin layya ka san za ka yi layya daga farkon wannan watan sunna ne mai kyau karka cire farcenka karka cire gashin baki duk gashin da yake jikin ka kake shi ma wannan kwaikwayon ma'aikata aikin hajji wanda ya yi niyya aikin hajji ya ya daura niyya ya daura harama ai kaga an hana shi ne cire farci cire gashi sa turare amma kai ba hana ka sa turare ba an hana ka dai ka cire farci in dai kana da niyyar zaka daya sunna ce idan ka yanke ba laifi kai ba amma falalar da ake samu ba ta ciki an fahimci maganar saboda haka wanda ya san cewa zai zai dan yanan gaba ko kare ce har sai ranar da kai sannan ranar sallah abinda ake so ranar sallah babba sunnan manzon Allah kamar yadda sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ranar sallah ta yi baya cin komai sai ya je an yi sallah an gama ya dawo sai ya fara cin wato hanta ta abin da aka yanka hanta saura ka idan malamai suka ce kana da ladan azumi ma wannan awoyin daga alfijir har zuwa a je a yi sallar idi a dawo zo ka yi yankanka a cire a gasa ma wannan ɗan awoyin da za ka hakura a za a baka ladan azumi shi yasa kuka yana cewa azumci kwana goma har ranar sallar ba azumta a ta ake gudu wannan ɗan awoyi biyu ko hudu biyar su ne ake baka ladan wato abin da yake cewa azumi sauraka ana so ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka bari karkaci komai wannan sallar babba kuma sunna shine ma limamai na na idi ranar sallah babba manzon Allah da wuri yake yin sallah farkon lokaci saboda mutane su zo su sawo su su hadaye su su layyasu ranar sallah karma kuma annabi yana jinkirtawa ba a tafiya sallar idi da wuri don mutane su yi fidda kai su fitar in aka ce za a yi sallar da wuri aka fitar da fidda kai ba ladan kai ma ya wuce wa'annan kaitan takwaita an ce lokaci ya yi shi ne abin da yake da alaƙa da wa'annan kwanuka masu albarka duk da na yi damar malamai sun yi bayani kawai mun yi da yadda mu ma mu samu tabarruki kuma mu samu wasu hukunce-hukunce da suke ƙarƙashin wannan kwanuka na عليكم السلام نعم yaushe ake layya ana yin layya ku ji abin da ya ce yana ji a wani mutane sun ce idan aka yi ranar hadaya idan mutum zai layya idan aka yanka layya ranar sallah in har azhar ta yi ba kai layya ba za ka yi wasiwa shi wannan babu nasi a kansu ba haka ba kuma duk mun karanta amma ba annabi bane ya faɗa ba sahabbai ne suka faɗa ba ba tabi'ai bane ba tabi'u tabi'ina bane yana ta gaskiya shine cewa ana yin layya lokacin layya tun daga ranar da aka fara bayan dawowa ga salayi sanda ba za ka layya ba sai rana ta wata ba a yi ta da daddare amma da la'asar za ka yi karfe biyar za ka yi karfe shida mutukar rana ba ta wata haka ma washe gari haka ma washe gari haka ma washe gari ita wuni hudu ne ake layya ranar sallah da ɗaya ga sallah da biyu ga sallah da uku ga sallah duk lokacin layya ne in dare ne ya yi ba za a yi ba ma ba a sa yaushe ma wani yankan ma wani ba ba sai ba a sa ake ba ba nasi ba ne mu ma mun ji tuntuni amma ba da zai nuna mana shi an gane je maka ka gani ana hadaya har karfe shida har amina ana ta yankan hadaya don ne kuma inda abin ya faru a nan tarihin abin ya faru Nabi Ibrahim din ma'anan ne, inda aka yi wa Nabi Ismail din ma'anan ne, a nan manzan Allah ya yi. Wanda zai gama kai tsaye ko kasan hikama ko wasu ne manzan Allah, to kuma bai gaya mana ba, kuma sahabbansa ba su raito haka. Su haka za ka iya layya ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu, ƙarfe uku, ƙarfe hudu, ƙarfe da daddare ne kawai ba za ka yi. Ka gane? wannan shi ne abin da ya tabbata. Allah ya samu dace. Na'am.